ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan jinjina da dukkan kirari da dukkan kambamawa sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman taimakon Allah muna neman agajin Allah da gudunmawarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya bata ya kauce ya waskace ya kangare ya fanɗare babu mai shiryar da shi sai Allah Allah ka tsare mu daga bata tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da iyalan gidansa da matansa da 'ya'yansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama bayan haka ya ku ‘yan uwana masu albarka ya ku ‘yan uwana masu daraja da ƙima da martaba ya ku waɗannan bayan Allah masu fusako masu haske ya ku waɗannan zukata wanda muke kyautatawa zaton imani cikakke da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma da'awar annabi Muhammad. sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukakin sarki cikin iyawarsa cikin hikimarsa cikin falalarsa da alherinsa cikin tagomashi da kuma goma ta arziki irin na Allah ya azurta mu da sake shigowa waɗannan kwanaki masu albarka waɗannan kwanaki masu daraja waɗannan kwanaki waɗanda alherinsu ya kai inda ya kai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nasanta mana haka yace ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku masu imani Allah ya wajabta azumi akan kamar yadda ya wajabta akan waɗanda suka gabace ku don ku zama masu tsoron Allah Allah ya ce ayyaman ma'adudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ya ce kwanaki ne kididdigaggu wanda duk ya halarci wannan kwanaki da ransa da lafiyarsa to yi ƙoƙari ya azumci waɗannan kwanaki wanda ko ba shi da lafiya ko kuma yana halin tafiya sai ya sha azumi Allah ce to ya kirga wasu kwanaki bayan ramadana sai ya biya Allah ce kai ku dai ya azumi alheri ne gare ku inda kun sani wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna ku ya azumi alheri ne gare ku inda kun sani Allah ka haɗa mu da alherin azumi wannan aya sai ta nuna mana azumi baya zuwa da sharri azumi baya zuwa da matsala azumi baya zuwa da hayaniya da bankaura a'a azumi yana zuwa da alheri ne yasa wannan yasa shari'a ta ba da dama wanda duk yake halin tafiya yana da dama guda biyu ko ya azumi ko kuma ya sauki wannan ya danganta daga yanayin ƙarfinsa da yanayin lafiyarsa da yanayin ginin halittarsa wani yana da cikakkiyar lafiyar da zai yi tafiya ko nan zuwa wata ƙasa ne kuma yana azumi ba shi da matsala to wannan ya azumi shi ya fi masa alheri wani kuma nan da bojuɗe sai ka gan shi kamar an zuba masa ruwan sanyi ya yi fata-fata ya lalace gaba ɗaya to wannan ya ajiye azumi shi ya fi alheri gare shi saboda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiya da sahabbai fara'a rajulun qad zullila alaihi sai hango wani mutum an masa inuwa ana tamar fifita ana watsa mai ruwan sanyi sai manzo Allah ya ce me ya samu wannan aka ce azumi ya dauko a halin tafiya kuma ba zai iya ba karfin jikinsa da lafiyarsa da yanayinsa ba zai ba shi dama ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce laysa min albirri asyamu fi safar ba nagarta bane ba burgewa bane ba abu ne na gwaninta ba ka san ba za ka iya azumi a halin tafiya ba kuma ka ɗauko azumi saboda haka ga wanda yake halin tafiya ko ba shi da lafiya ko wata larura daga cikin larurorin da shari'a ta yadda mutum ya sauke azumi to ba ragwanci ba ne idan ya sauke ya yi daidai kai akwai masu habban da suke ganin ko da lafiyar ka kalau ko da kana da ƙarfi ko da kana da cikakkiyar walwalar da za ka iya yin azumi a halin tafiya su suna ganin ka sauke azumi shine abin da ya fi suka ce domin idan Allah maɗaukakin sarki ya ba da sauƙi a cikin halin ibada to Allah bai so ka nuna masa kai gwani ne ko kuma kai jarumi ne a ya fi so ka karɓi wannan sauƙin da ya maka ka karɓi wannan sauƙin da ya ma ya sa akwai sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta ba su shawara su dinga shan azumi wataran su yi wanda daga cikin sahabbai ya zo ya samu manzo Allah ya ce shi zai iya yin azumi kullum annabi ya ce ba za ka iya ba ya ce a'a shi a bar shi kullum ya ce to ai shari'a ba ta yadda da yin azumi kullum ba annabi ya ce ka dinga yin azumin kwana uku a kowanne wata ya ce kai jikinsa ya fi karfin haka ya ce ka dinga yin azumin litinin da alhamis ya ce kai shi ya fi karfin wannan ya ta kawo masa azumin muka na sunna su sitta shawwal suka ba duka ya kawo mar ya ce shi yana jin lafiya da karfin da ya fi karfin haka sai annabi ya ce to ka dinga azumin annabi dawud yau ka sha gobe ka yi sai ce to shi fa inda zai yiwu a bashi dama wannan ɗuma ya fi karfin shi sai annabi ya ce babu azumi sama da wannan a shari'ar musulunci ba azumi sama da wannan iyanan shari'a ta tsaya ka yi yau gobe ka sha wannan sahabi ya ɗauki wannan azumi kullum yau ya sha gobe yau ya sha gobe da tafiya ta tafiya sai ya ji abun yana nema ya fi ƙarfin shi ya ce ya laita ni ƙabiltu rukhsata rasulillah ya ce ina ma na karɓi sauƙin annabi muhammad ya ce gahi yanzu annabi ya rasu ba wanda zan je in nemi zan sauko daga yanayin da nake a gurinsa in ba shi ba kuma mu sahabbai in muka yi wa annabi alkawari to in ba cika alkawarin ba sai kafar katako don haka wallahi haka ya dinga wannan azumi har Allah dauki rayuwar shi amma daga ƙarshe san da ya da na sanin cewa ina ma ya karɓi saukin manzon Allah saboda haka kar ka zama wato mai nuna jarumta wacce ta fi ƙarfin abin da shari'a ta ce idan kana jin ba za ka iya azumi ba ka sauke azumi daga bayan ka samu lafiya ko ka samu sukuni ka biya idan ka samu lafiya ka biya amma a wannan kuma muke jan hankalin waɗanda suke fakewa da wata rahin lafiyar da bata taka kara ba balle ta karya su ce ba za su yi azumi ba ku sani azumi alheri ne gare ku muke jan hankali ga mata masu juna biyu da masu shayarwa wanda suna da ƙarfin su azumin kuma suna shayarwar su yi azumin suna da juna biyu to shan azumin ba alheri ba ne ga wanda zai iya amma in za ka wahala ko za ki wahala to wannan shari'a ta ba da dama mu sauke wannan azumi ya ishe mu daraja da albarkar wannan azumi da Allah ya nassanta cewa ya sauke alkur'ani a cikinsa shaharu ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum shahara falyasum Allah ya ce watan azumin ramadana shine watan da muka sauke alkur'ani a cikinsa Allah ya yi wa alkur'ani sauka kala uku na farko shine sauka daga gurin Allah zuwa lauhul mahfuz sauka daga gurin Allah zuwa lauhul mahfuz sauka ta biyu ita ce sauka daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza zuwa sama ta daya to wannan saukar ne Allah yake cewa yayi wa alqur'ani a cikin watan ramadan ya yi shi a cikin watan ramadan sauka ta uku ita ce gutsurohi da ake kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ana saukewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan an yi shi a dukkanin darare da kwanaki da yinani wataran da daddare wataran da safe wataran da yamma haka allah ya dinga gutsurarsa ana saukewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallama har kafirai suna izgili suna cewa laula unzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba za a sauke manzo Allah qur'ani karo ɗaya ba sai Allah ya ce kadhalika nuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila mu ne muka ga damar yin haka dan mu tabbatar da shi akan zuciyarka kuma dan a karanta mutane cikin nutsuwa ma da Allah ya ga dama da zai iya sauke shi a lokaci ɗayan amma Allah cikin hikimarsa ya ga in ya jefo mana ƙur'ani lokaci ɗaya to sai mu rasa wanne za mu ɗauka mai aiki da shi to sai ya zama sai abu ya faru sai a sauke aya sai abu ya faru sai a sauke aya in ana buƙatar a yi wani abu sai a sauke aya da haka da haka aka sauke shi cikin shekara goma sha uku ko wani abu makamancin haka da haka saukar ƙur'ani saukar kala uku daga Allah zuwa lauhul mahfuz daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza shine ma'anar an sauke shi a cikin watan ramadan sannan cikin watan ramadan din ma a cikin lailatul qadri daren lailatul qadri to wannan kadai ya ishi wannan watan daraja ya zamanto a cikin sa aka sauke qur'anin da dukkan mu nan da shi muke bautawa Allah da shi muke musulunci ya ishi wannan wata daraja ya ishi azumi daraja da ya zamanto ɗaya daga cikin rukunan musulunci ɗaya daga cikin rukunan musulunci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar daga ciki akwai shaidawa babu abin bauta da gaskiya da dacewar bauta sai Allah kuma annabi Muhammad manzan Allah ne akwai tsaye da sallah akwai ba da zakka akwai hajji sannan kuma na ƙarshe shine azumtar azumin ramadana waɗannan rukunai akwai abin da bai yiwuwa ka zama musulmi dole sai ka yi su akwai abin da kuma har ka koma ga Allah kana musulman ba ka iya samun samar yin su daga cikin abin da lalle lalle bai yiwuwa ka zama musulmi sai ka yi a cikin waɗannan rukunai akwai shaidawa ba wanda ya cancanta abautawa sai Allah shi kaɗai tilo wanda ba shi da abokin tarayya wannan ba wani musulmi da aka yi wa uzuri kowa sai ya shaida wannan kamar yadda Allah san da shi da kansa san da ya shaida haka to ba wanda ya cancanta a bauta wa sai shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim amma akwai abubuwan da ba dole bane ma'ana sai dai ka yi imani da su amma aiwatar da su ba wajibi bane ma'ana ba dole bane sai idan damar haka ta samu misali zuwa aikin hajji wani har ya koma ga Allah ba zai je aikin hajji ba amma kuma yana daga cikin rukuni na musulunci abinda ake bukata da kai shine kai imani da cewa lalle aikin hajji rukuni ne na musulunci in Allah ya baka dama ka je in Allah bai baka dama ba har ka koma ga Allah ba wanda zai tuhumi musuluncinka aikin hajji misali zakka wani har ya mutu bashi zakka ake ba shi yake bayarwa ba saboda Allah bai bashi dukiyar da ta kai nisabi kuma hala alaiha alhaunu shekara ta juyo a kanta ba dan ka'idar zakka sai idan dukiyar ta kai nisabi sannan kuma shekara ta zagayo a kanta ana juya ta to anan ne sai a kasafta ta kaso arba'in sai a bada kaso ɗaya a ciki da haka in miliyan ɗaya kake da shi sai ka kasafta ta kaso arba'in sai ka bada kaso ɗaya ɗaya bisa arba'in na miliyan ɗaya sai na shi ne naira dubu ashirin da biyar ko to shi ne abin da za ka bayar idan miliyan biyu ne dubu hamsin idan miliyan uku ne dubu saba'in da biyar idan miliyan hudu ne dubu ɗari kai ka ji sauƙin Allah amma wani munafiki wallahi tallahi baya bayarwa munafikin Allah miliyan hudu naira dubu ɗari amma Allah ba zai iya bada ita ba saboda bai yi imani da Allah ba cikakken imani alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi adhabin ali Allah ya ce wanda suke taskace dukiya da kayan karau da azurfa da zinare ba sa fitar da zakarta dan Allah Allah madaukakin sarki ce ku musu albushir da wutar jahannama da azaba mai raɗaɗi yau mai yuhuma alaiha hinari jahannama fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizuna allahumma inna na'udhu bika min hadhihi al-ahwa saboda haka waɗannan rukunai ne na musulunci amma wani har ya koma ga Allah baya aiwatar da su saboda bai samu dama ba amma irin su sallah irin su azumi wannan kaga dole ne shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah wannan dole ne saboda shi ba wani mani'i da zai hana in ba wani dalili da ya faɗo ba wanda kuma wannan dalili shine muka ce idan ya faru a dakatar in ya wuce a ɗora ko a rama misali irin azumi ko sallah ko wani a makamancin haka ya tabbata a cikin hadisi ingantacce wanda ainihin wato imamul bukhari da muslim suka rawaito hadisin abu huraira allah maɗaukakin sarki haɗa mu da abu huraira a jannatul firdausi manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk ya azumci wannan wata yana cike da imani da allah kuma dan neman lada ya azumin ba dan yayi ba ba dan na ga wani yana yi bari in yi ba a'a zuciyarsa tana cike da yana buƙatar lada ne a gurin allah yana buƙatar allah ya bashi lada Allah ya ce wallahi yana gama azumin nan ni kuma na gafarta masa duk abin da ya na zunubansa gaba daya duk abin da ya aiko ya aikata ko ya ɗebo wa kansa na zunubi kaf Allah ya ce na kankare su kaf gaba daya saboda albarkar azumin ramadana to sai a hadisi kuma na biyu wanda yake kama da wannan annabi ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban hima gufira lahu ma taqaddama min nabi wanda ya tsayu a watan ramadan yayi qiyamul layli wasu ka ce kama ramadan ba ya ɗauki iya sallah ba ne kawai iyamun laili ba iya sallah ba ce banda sallah ana tasbihi ana istighfari ana tasbihi ana hailala ana tashi a karanta alƙur'ani da sauran abubuwan da mutum zai yi na ibada duka suna daga cikin ƙiyamun laili ko ƙiyamun ramadan saboda haka idan kai ɗaya daga cikin waɗannan ko ka haɗa su duka wani zai yi sallah kuma zai karanta qur'ani zai sallah zai karanta qur'ani kuma zai yi tasbihi zai sallah zai yi tasbihi zai karanta alqur'ani zai yi istighfari zai sallah zai yi tasbihi zai karanta alqur'ani zai yi istighfari sannan kuma zai ainihin wato yi hailala da shauransu to waɗannan abubuwa duka wanda dai ya samu yayi su to Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi zunubansa كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sannan hadisi ya tabbata har ilau dai daga abu huraira Allah ya haɗa mu da abu huraira a jannatul firdausi manzo Allah ya sake cewa kullu amal bin adama lahu Allah ya ce in faɗa muku duk aikin da ɗan adam yayi nasa ne duk aikin da ɗan adam yayi nasa ne abinda yake nufi da cewa na ɗan adam ne yana nufin wato mala'iku Allah ya wakilta su ne masu biyan wanda ya wannan aikin Allah ya ce illa siyam sai azumi fa inna huli wannan nawa ne a to abin da zaka tambaya shin shauran ibadar ba ta Allah ba ce azumi ne kaɗai na Allah a'a khussa zikiri an keɓe azumi ne da ambaton haka li fadlihi wa karamihi saboda falalansa da karamcinsa kamar yadda Allah in ya ga dama yakan keɓe wani abu don ya nuna maka darajarsa da ƙimarsa misali da ya zo dangane da salloli sai ce hafizu ala salawati sai ce wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitina ku kiyaye salloli kaf har ma da sallar la'asar ita ce salatul wusta kamar yadda hadisin annabi ya fassara a to sallar la'asar ba ta cikin salloli gaba ɗaya tana ciki amma me yasa aka keɓe ta da ambato don a nuna maka fifikonta akan sauran kamar yadda yake cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idin rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr mala'iku suna sassauka a cikin daren lailatul qadri sai ce war ruhu hadda ma mala'ika jibrilu cewa tanazzalul mala'ikatu mala'iku na sassauka jibrilu ya shiga ko bai shiga ba ya shiga amma me yasa aka keɓe shi aka ce war ruhu hadda mala'ika jibrilu dan a nuna maka jibrilu yana daga cikin manyan mala'iku wanda Allah yake ji da su sama da sauran dan haka a nan ma da ainihin wato aka ambata cewa azumi dukkanin aikin dan adam nasa ne sai azumi shi nawa ne a'a ana nufin duk ibadojin na Allah ne shi yace ayi bauta masa ake da su amma an keɓe azumi ne don a nuna maka shi azumi na musamman ne a cikin ibadojin da kake yi na fata an fahimta saboda haka ya ku yan uwa wannan ba karamin alheri ba ne ya zamanto ka halarci wannan wata kuma ka azumce shi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya ce ni ne zan saka da shi ni zan ɗibi ladan da kaina in cikawa mutum da shi da Allah barin baku misali da ka je gaida sarki sarki ya ce sallama eh buɗa akwatin nan ka ɗebowa na kuɗi ka bashi da kuma sarki ya tahi da kansa ya je ya buɗe akwatin ya ɗebo ya baka wanne ka fi so ya faru eh sarki ya ɗebo da kanshi domin in sallama ne zai ɗan ma bukulu da ɗan hassada hassada hakan nan haka ne ko ba haka ba ya zama bai dumbulo da yawa ba amma shi sarki tunda ba matsala sai ka ga ya ɗebo da yawa ya baka to wannan shine hikimar Allah cewa da ya zai ba da ladan shi da kanshi to zai zuba maka ne irin zubawar da ta sace subhanahu wata'ala shi kadai yake banta da wannan zubawar ba wanda yake wannan zubawar in ba shi ba to wannan duka yana nuna mana abin nan sai Allah ya ce ko manzo Allah ya ce Allah ya ce wasu yamu junnatun shi azumi garkuwa ne yastajinnu bihil abdu minan nari wanda ɗan adam ke kariya da shi musamman mayaka da 'yan fada za su fahimtar wannan magana domin garkuwa ita ce wanda ko sara aka kawo za ka tare ba za ta taɓa ka ba to yadda kake amfani da garkuwa wajen tare sara da harbin kibiya da shauransu to haka azumi yake zama maka garkuwa daga wutar jahannama Allah ka ba mu ikon azumtar wannan azumi da haka azumi garkuwa ne wanda yake kare ɗan adam daga fadawa cikin azaba sai manzan Allah ya ce fa'iza kana yau musawun ahadikum idan aka ce yau ranar azumin ɗayanku ne to ga shawara idan aka ce yau ranar azumin ɗayanku ne to ga shawara manzan Allah ya ce falayar fus kar yi kwarkwasa shi ne maganganun batsa hirar batsa kalle-kallen batsa abubuwan shirme da hayaniya fala yarfus wala yafsuq kar yayi fasikanci aji kana ta zunduma ashar kana ta zage-zage kana ta faɗa da mutane ana ta musu da kai a can fur manzo Allah ya ce in dai ranar azumi ta kama aka ce yau ranar azumi to kar kai da kai wannan sai manzo Allah ya ce har ilau kuma fa in qatalahu aw shatamahu ahadun idan ma wani ya zo ya nemi rigima da kai ko faɗa da kai faltaqul inni sa'im abinda ake so ka ce masa shine ni azumi nake yi ni ba mai faɗa bane domin ƙa'ida mai azumi baya faɗa ƙa'ida mai azumi baya faɗa ya ku ƴan uwa masu albarka daga cikin ladubban azumi ana buƙatar mutane su dinga suhur suhur da kuke ganin sa akwai alheri suhur yana yana magance cututtuka da yawa ko meye kuma in dai za ka iya ci to ka ci ba a ware cewa dole sai kaza ba wasu malamai suna ganin a yi da dabino babu laifi hadisan da suka zo akan haka sun inganta amma duk abin da kaji za ka iya ci a suhur to wannan babu laifi ka ci kai ko da ba za ka iya cin komai ba sai makwarwar ruwa to ka daure dai ka tashi ka sha ruwa a matsayin suhur domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku dinga suhur a cikin suhur akwai alheri akwai albarka to mutane su daina gudun suhur ko dan saboda bacin ciki ko dan saboda kaza gara ka je ka samu likita ya baka shawara ya za a yi ka ci abincin suhur ba tare da cikin ka ya baci ba akwai wanda daga sun ci kwanciya suke kuma ma bai dace a ce mutum a ramadan ya ci abinci ya kwanta ba domin daga cin abincin ka zuwa yin sallar asuba bai wuce minti talatin ba in ya kai ma to ka jira a yi sallah dan motsa jikin da za ka yi da dan kaiwa da komowa da za ka yi ruku'u da sujuda da za ka yi wannan kaɗai ya isa ya sa abincin ya yi digesting ta yadda idan ka kwanta bacci ba zai ɓata ma ciki ko ya kumbura ma ciki ba wannan ka nemi likitoci su ƙara ma bayani wala Allah zai taimaka wajen rage wannan matsala taka ta idan ka ci abinci cikin ka ya ɓaci ko kai ta magwas ko wani a makamancin haka ana buƙatar yin buɗe baki buɗe bakin nan kuma ana buƙatar daga rana ta faɗi rana idan ta faɗi a yi buɗe baki akwai hadisai da yawa babu lokaci da mun ta kawo su amma barin takaitu akan hadisi guda ɗaya zuwa biyu hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aqbala lailu min hahuna wa adbara naharu min hahuna faqad aftara sa'im idan dare ya tunkaro ta nan rana ta faɗi ta nan annabi ya ce to mai fa azumi ko bai ci abinci ba to azumin sa fa ya riga ya lalace a lokacin ba ina nufin ya ɓaci ba za a karɓa ba ina nufin azumin lokacinsa ya tsaya don haka yanzu ba azumi yake yi ba kaga kenan me ya rage maka cin abinci kawai shine abin da ya rage ba in ba haka ba kaga kana shan wata wahala ne daban ba ta azumi ba da haka daga an ce yau an ce rana ta faɗi to ka ci abincinka kawai kar ka jira ladan sai ya kira sallah jama'a ladanan mu sai sun gyatsa fa suke kiran sallah fa masu shan ruwa a masallaci za su baka labari jama'a haka ne ko ba haka ba galibi sai ladan yayi kyat sannan ya zo ya hura microphone kaga in kace jinan su zaka yi hitintin ya jima da koshi an gane magana da kyau ko so saboda haka daga rana ta faɗi ka ci abincinka kawai abin da ake so ka tabbatar da faɗuwar ranar kar ka zo ka ci abinci da sauran rana jiya wata baiwar Allah ta kira da awaya har ta bani dariya tana kokarin kuka ta ce malam na ji kaman kiran sallah na sha ruwa na ce ina ga kunnen ki ne ke jiran ka san abu idan kana jiran faruwansa ko wani ka ka dauka shi ne ta je wani yayi shewa ne a waje kawai ta dauka kiran sallah ne wallahi ta dau faro faro kawai ta baka billahi lazi sai can ta kasa kunne fa ta ji ahi ba kiran sallah bane ta bugo waya kaman za ta yi kuka na ce wallahi Allah ya karba azumin ki ki tsaye da abincin kawai kar ki ƙara ci kuskure ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tajawaza an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi Allah ya yafe wa al'ummata akan ko menene al khata kuskure wannan kuskure ne ko ba kuskure ba kuskure ne wan nisyan ko kamanta jiya na dawo daga kano na tsaya na sayi wani abu a gurin wani sai na ga yana ta ɗirkar fiye wata wallahi tallahi yana ta shan fiye wata har zan ce masa wani bakar lafiya ne ko kuma a'a me ya faru sai na shiru can sai wani ya hango shi wani abokinsa sai ce wani ya naga kana shan ruwa ina jin a lokacin da ya masa magana ya zuke ɗaya kan ya ɗauko na biyu ya yi rabi wallahi tallahi maza maza sai jefar da ledar ya tofar da na baki na ce Allah ne shayar da kai aka ramaka Allah wallahi annabi ya ce in ka manta ka ci ko ka sha a ramadan in dai mantuwar dai ba ganganci ba to Allah ya karba azumin ka kawai ka tsaye da cin abincin shikenan kawai to da haka nace mata baiwar Allah ki ci abin nan ki tsaye da cin abincin ki ainihin wato ci gaba da azumin ki har sai an kira irin sallah na gaskiyar ba wanda kika ji din ba tace to malam Allah ya saka da alheri nace amu to jama'a kun ga wannan ita ce hidimar sunnar annabi Muhammadu idan wani dan bid'a ka baya ce la ilaha illallah azumi ya bata he kai 60 kaga ya tsaro maka aiki 30 ma bata kare ba an ce kuma he kai 60 hidimar sunna kenan jama'a in dai za a bi annabi Muhammadu to za a samu sauki za a zauna lafiya wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al balagul mubin in za a ba annabi za a samu shiriya za a samu alheri za a zauna lafiya duk abin da ya rikice maka annabi yana da mafita a cikin addini jama'a saboda haka wannan shine don haka a tabbatar da faduwar rana kafin a sha ruwa sannan kuma idan an sha ruwa jama'a musamman limamai da lada ne don Allah ku dinga ɗan ɗaga kafar minti biyar minti goma ko sama da haka ma gwargwadon jama'a su ɗan sha ruwa wani idan daga shan ruwansa ya taho masallaci to amai zai yi sai ya ɗan zauna na minti biyu ko minti uku abin ya ratsa shi sannan ya taho masallaci amma wallahi wani lokacin baka gama cin dabino ba ballantana ka ɗora ruwan zafi wanda ruwan zafi shi dama a hankali ake shansa in kuma ka sha to sai kai ta 'yan gidan rediyo kowa ya ɗebo da zafi bakinsa ka ga matsala so baka gama shan ruwan zafi ba kawai sai ka ji an tada ikama kafin kai haka kai haka liman ya je raka'a ta uku da Allah limamai a dinga hakuri a dinga dan daga kafa a dinga dan saurara mutane wannan saurarawa da daga kafar fa ba bid'a bane sunnar annabi Muhammadu ne annabi Muhammadu an sha ruwa baya shiga sallah lokaci guda saboda wani a lokacin aka aka miko kunun yana tirili wani a lokacin ake wanke mar dabino wani a lokacin ake daga masa shayi wani a lokacin ake kaza ake kaza sai a dan daga kafa a samu a dan tsarma ciki ya dan tsarma sannan sai a zo sai a tada sallah to amma shiga sallah da ake da gaggawa da ladanai da limamai da suke yi tsakani da Allah wannan ba daidai bane kai jama'a ko ba a Ramadan ba ba a so daga an kira sallah a shiga sallah wallahi ko ba a Ramadan ba ana bawa mutane 'yan mintuna kaɗan sannan su samu su kintso wani lokacin da ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar a lokacin shi kuma ya ɗauki buta ya shiga ban ɗaki ko ba haka bane jama'a wani ko ba iya fitsari ya je ba ya je har bayan gari wani abu makamancin wannan wani a lokacin yana ban ɗaki wanka yake yi kuma yana so ya samu jam'in nan su don haka a dinga ɗan ɗaga kafa yar minti biyar minti goma sannan a shiga sallah Allah ya sauƙaƙa mana kar mu ƙuntata wa kanmu jama'a yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'un min ad-dulja haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana saboda haka a ainihin wato wannan dan haka an tabbatar rana ta faɗi a ci abinci to wani zai ce idan malam daga baya ta bayyana cewa ranar bata faɗi ba fa in dai abin da kai aiki da hiya ƙini ne ba ganganci kai ba baka da matsala sai ka tsira cin abinci sai na umar jama'a an taɓa yin haka a fadarsa ya ce aleka mana rana ta faɗi aka ce kwarai da gaske ta faɗi ashe wani zabgegen gajimare ne ya zo ya tare ta shi kenan sai na umar ya ce ibsu tsokoshin fuɗa mana abinci aka baje kayan abinci sanda aka yi kyat kawai sai gajimare ya kauce sai ga rana bau ta wundan umar ya ce me nake gani aka ce rana ce ta fito ya ce to oho dai mu dai annabi ya ce in ta ɓuya mu sharuwa kuma ta ɓuya mun sharuwa ya ce wani san wata gulma ce ta fito da ita ba ni wallahi ba zan sake azumi na ba kuma haka ne abin da ya faɗa daidai ne annabi ya ce ta faɗi a sharuwa kuma ta faɗi shi a iya yaƙinin sa rana ta faɗi ashe ashe rana ba ta gama faɗuwa ba idan irin wannan kuskuren ya faru malamai sun tabbatar da cewa babu biyan azumi matukar ba ganganci ba ku dinga kula da kalmomin matukar ba ganganci ba ka gama iya bincike lalle rana ta faɗi ka sha ruwa kuma daga ƙarshe ta bayyana bata faɗi ba wallahi in ba ganganci bane azumin ka ba abin da ya same shi bawan Allah wannan shine gaskiyar magana saboda haka ƴan uwa muna addu'a Allah ya higar da mu cikin wannan azumi da albarka da alheri abin da duk zai zama mana alheri cikin wannan azumi Allah ya hada mu da shi abin da zai zama mana sharri ko fitina ko bala'i Allah ya tsare mu ku yi kokari ku taimaka wa ƴan uwa mabukata jama'a shine kalmata ta ƙarshe ƴan uwa mabukata yan uwa wanda ba su da abin shan ruwa ku fitar da zakka da wuri a irin wannan lokacin babu laifi ka matso da lokacin zakkar ka in ma sai bayan ramadan ne za a yi ka yi shi a yanzu saboda ka sauƙaƙa wa mutane ita zakka malamai suka ce jinkirta ta ne ba a so amma gaggauto ta ba laifi ba ne daidai ne misali ka saba yin zakka a watan zulhijja ko a watan biyar bari na gwari gwari yadda za a fi fahimta yanzu muna watan uku sai zama ga azumi ya zo ga jama'a sai ka ce bari in fitar da zakata a wannan watan saboda in samu in agaza wa waɗanda ba su da shi kai daidai amma misali a ramadan kake fitarwa sai ka ce kai ban gama lissafi ba bari in jinkirta sai a watan shawwal to wannan kuskure ne ba a buƙatar jinkirtawa amma ana buƙatar gaggautawa ina fata an fahimce ni to wannan babu laifi saboda Allah yana tausaya wa mutane jama'a duk abin da zai taimaki wanda ba shi da shi Allah yana goyon bayan shi don abin da zai favorin wanda yake cikin kunci Allah yana san shi to mu siffantu da wannan da haka a dinga agazawa mai gero ya fito da shi mai masara mai shinkafa wanda zai iya raba kuɗi ya raba bayan Allah kuɗi wanda ba zai iya raba kuɗi bai raba kayan abinci wani ya je kasuwa ya sai buhunhuna ya raba a unguwarsu in alhaji wani da yallaɓai wani da ɗan siyasa wani za su yi irin wannan a anguwannin da suke rayuwa to abin zai game mutane gaba ɗaya haka ne ko ba haka ba saboda haka muna jan hankali a taimaka kun dai san hadisin annabi muhammadu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwa da nas annabi ya fi kowa kyauta to amma kuma wa kana ma ajwa da fi ramadan kuma a cikin ramadan ma ya fi yawaita kyautar saboda me saboda yana tausaya mutane to siffantu da ɗabi'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yin kyauta da alheri na kayan abinci yadi atamfa taimakon marayu shinkafa masara suga gero wake na yin kosai da sauransu duka a taimaka iya gwargwadon iyawa Allah ka taimake mu baki daya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka amsa ibadun mu Allah ka tsare mana fitina Allah ka zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya an gama zaɓuɓɓuka jama'a muna addu'a waɗanda aka zaɓa Allah ka taya su riko tun daga matakin shugaban ƙasa har matakin gwamna Allah ka taya su riko Allah ka yi musu kamu da hannayenka masu albarka zuwa ga alkhairi ga wannan al'umma ya Allah duk mummunan zato da ake dangantawa waɗannan shugabanni Allah karka tabbatar da ya Allah Allah ka sa su bawa mara kunya ya Allah Allah ka sa abun alheri ya bayyana gare su abin da za a sha mamaki ya Allah domin wallahi wa ma zalika ala Allah bi aziz inna zalika ala Allah yasir wannan ba abu ne mai wahala a gurin Allah ba abu ne mai sauki abin da kuke zatawa mutane mummuna sai Allah ya kaure sai ya kawo alheri kuma sai a jukunya to muna addu'a shugaban kasa da ya samu nasara Allah Allah muna roƙonka muna tawassuli da dukkanin wani aikin alheri da muke yi ya Allah ka sa a samu abubuwan alherin da za a yi mamaki daga gurin wannan bawan Allah haka shi ma gwamna da Allah ya bahi nasara Allah muna roƙonka muna tawassuli gare ka da siffofinka masu tsarki da sunayenka maɗaukaka Allah ka sa a ga wasu abubuwa na canje-canje na alheri sama da wanda aka gani a baya daga gurin gwamna na wannan jiha ta mu ta gwamba ya Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da haka Allah ka bawa mara kunya Allah ka bawa waɗanda suke masa mummunan zato suke musu mummunan fata Allah kar ka tabbatar da wannan mummunan fata a kansu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم